kayatarwa ta yi ɗan ta yi ɗan adam hikima ta yi ɗan adam ƙarfi ta yi ɗan adam ba da misalan duk da aka bukata to amsa banaha Allah shi gina ta ai hadin sama'u wannan sama banaha Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shi gina ta da gairi misalin sabaka ba kuma wani koya mai ba da fa sam ka Allah ne ya daga wurin sammai tabiro an karje da bilal Allah yana ba da ishara ga yanda ya gina sama yace rafa'u ila jihadil ulwi Allah ya daga sama zuwa sama fa hiya samakun ruhi ce aw taqabun ko ko ruhi ne fawqakum kuma ta tsakanin yan adam fasawwaiha kuma Allah ya daidaita halittar sama ga ta nan ba goggohiya ba tudu ba kwari saɓani wa ƙasa ta duniya aka sallada ruwa a kanta aka sallada duwatsu a kanta aka sallada ɗan adam a kanta ya yi abin da ya ga dama ya gina maginan ƙasa can ya gina siminti can ya gina farar ƙasa can don haka sai a yi tafki can a yi gebe can a yi ƙorama can a yi gulbi can saboda ni an ba wasu halitta dama su yi aiki a kanta amma ita sama duk da ƙarfin ganata na wani abu bai iya ratsa ta to bana Allah shi gina ta wa ka shalaila kuma bayan Allah ya yi sammai kuma ya yi kasai akwai abin da ka gudana a tsakanin su akwai yini na rana akwai yini na dare to a ƙasashen lailaha yinin na dare Allah shi ne ka kirintar da darenta ai allamahu ya mai da shi mai duhu wa harja buhaha kuma Allah shi ka hikkar da hasken rana ai abu da zuwa shamsa sai Allah duka da hasken rana udifa ilaiha layl an raba wannan dare ilaiha zuwa ga rana li'annahu zilluha don shi ita rana shi dare inuwa ce ta rana wa shamsa kuma Allah shi subhanahu wata'ala shine wanda ya tada ta rana li'annaha ziraduha zai ce haitilar sama wal arda ba'da zalika bayan haka da ha sai Allah shi ne kafar duniya abinda Allah ya gudanar Allah ya talita kasai aka cire su aka rike su cikin kudura ilahiya sannan aka halitta sammai aka daida talittun su sannan aka dawo da haha aka shirya da kasar duniya aka dasa duwatsu suka zama turaku kamar yadda Allah ke cewa wal jibala arsaha Allah ya kawo duwatsu zama turaku ga duniya ba don duwatsu ba da sai kasa ta rika yankewa tana tugawa saboda karkashin kasan ma ruwa ne shan kasa Allah ya shirya da kafar duniya. A kafiran ma yin karo halkar alim, sau da yawa ake ambaton halittar ƙasa bayan an halitta sammai, ko ku halittar sammai bayan an tare da ƙasa. Ana kai kawo wacce aka fara halitta sama ko ƙasa. Allah ta baraka wata ala shi ya fara halittar sammai tun bai halitta sammai ba ya halicci kafsai gabanin halitta sammai sannan ya yi nuhi da irada ta zuwa sama ya daidaita ta ya daidaita ta wancan harku na farko ya samar da ita don da babu ta fasan wai hasa ne ya daidaita gaɓoɗinta aka daidaita shi da tata ba tudu ba fari sannan Allah ya jiwo da ƙurra ta zuwa ƙasa bayan da ta kasar tana shirye kasa an sa kun fai kuna an ta kasa to ba a baje ta ba da ha ha daga ba sai Allah shirya ya shi ta ruhi bakwai farko a da Allah ba da samarwa hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hasken daga hasken Allah ne tabaraka wa ta'ala aka talita hasken haƙiƙa Muhammadiyya ita haƙiƙa Muhammadiyya ma'ana hasken annabi Muhammadu shine farkon tajalli ma'anar tajalli inda Allah zai fara bayyanar da ƙurra inda za a saninta Allah subhanahu wata'ala da yana shi dai ba komi ba kowa sai shi kadai to duk abin da zai ba wanda zai sani to sai ya talitta wata halitta shine hakki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ya zan saniyat nainil wujudi nabiyun samammi Allah samamme sai kuma ya samar da haske annabi Muhammadu daga ƙudura ta ilahiyya ita hakika muhammadiyya a hakikatul muhammadiyya ita hakika muhammadiyya shine bawan Allah al-mutlaq bawan Allah mutlaqi ma'ana bawan Allah da baka iya cewa ga sai ya fara bauta Allah illa wa babu wani bawa ga Allah sai annabi Muhammad kuma sunan bauta ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana neman bawa Allah kawai to ka ce annabi Muhammad dukkan bayi na Allah banda annabi Muhammadu ajza'un min Muhammadin wani kaso ne daga cikin annabi Muhammadu har annabawa wal mala'ikatu mala'iku an kiro hasken su daga annabi Muhammadu lokacin da Allah ke ya samar da halitta bayan wucewa a haƙarin hukubai hukubai mun ce muku abin da kira karni shekara ɗari to idan aka samu karni ɗari za ci an samu hukumi guda to bayan hukubai da dama sun wuce na zamani wannan shi kuma an yi shi ne kayan zamani don dama zamani ba hidda zamani ba sai sai aka yi rana da wata to kayan ranar da wata annabi Muhammadu aka fara ne shi bawa shi shi wannan bawa annabi Muhammadu ya shagaltu da hidimar Allah subhanahu wataala da ladabi ga shugabanin Allah tabaraka wataala wannan bawa annabi Muhammadu yana cikin matuƙa abin da yake ciki minal jamali na kama na ado da haske da kyau hadhihi malukat to an aka talita wannan haske na annabi to shi ke da sai Allah ya nuna kuma halittu wasu halittun daban sai Allah ya talita ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani sura ta bidiri sai Allah ya fatajalla a shi annabi sai ya tajalli a cikin wannan madinin sai ya hangi irin halittar da Allah ya yi mashi na kyau wal husn ado adon ko marin jayi sai ya ji kunyar zatin Allah wanda ƙurra ilahiya ta samar da shi ta bashi wannan kamala to sai kuma na kunyar Allah subhanahu wata'ala to saboda wannan kunyar sai ya gumi min zalikal arqi saratul bihar daga wannan gumin ne Allah ta ta koguna mahi yawan waɗanda abin Allah halitta shi ne albihar ƙorami don ƙorami su da suka kewaye ƙasar duniya ta kowane ɓangare in ka yi gabas sai ka dangane teku in ka yi yamma sai ka dangane teku in ka yi kudu haka in ka yi arewa haka sannan kuma ita teku ita an ɗauke da ƙasa asbala safirin can ƙarshen ƙasa ƙarƙashin sara lokacin da Allah ya nuna ya bayyana da ƙasa da sammai sai Allah ta lita wani iska sai aka busar da ita ma'ana aka ba ta umarni ta bikan kogi sai kuma ya tattaru iskan da bai gushe ba yana kada ruwa akan teku yau harriku zalikal zaman wannan kuma yana motsawa har ya daskare sannan kuma daga nan sai haƙi ya fita daga wannan haƙin ne kulikatin samawata aka talita sammai daga wannan kuhon ne aka talita ƙasai samawa da sau'an sai Allah ya yi ƙasa a sammai ruhi bakwai ita ma ƙasai aka yi ta kashi bakwai amma saɓanin fahimtar wasu mutane ke cewa ƙasar duniya bakwai ce continent continent ma'ana continent afirka asiya turai kama ce europe da kuma a mitikin suna latin america da sauran waɗannan kashe-kashen duniya guda bakwai wanda ake ce ma continent continent wanda duk afirka kasa arba'in da biyar continent guda ne daga cikin da kashin kaso bakwai na duniya to ba shi ne makasudi ba a'a wannan kasa karkashin ta akwai wata ƙasa can karkashin ta akwai wata ƙasa har ruhi bakwai wannan ƙasan gaba ɗaya kogi ƙoramar teku ita ɗauke da ita ita kuma ita kewaye da ƙasa ta kowane ɓangare wannan kogi ko ƙannuni yana bisa kifi a kifi ne bakar kadai Allah ya halicci rasa kan wannan kifin وضرب هاي بنت الجاه يلتقي يا رسول وعند الأرش وين الأرش كاكا إيش القصة تكوجي آه ودع كوجين أتوجه القصة yana nan dasa wannan kine wai abin da aka cewa wanda shine ka'ida can rubuce ga nasi din nan ba a kawo shi ba cewa da Allah ya talita kibi wannan kibin sai ya zama kewaye duniya ya mata kuri to sai ya zama ga baki na wurin bindi ne duk lokacin da wannan kifi yake jin yunwa to sai ya gutsiri wannan bindin nashi ci to idan ya gutsiri wannan wannan bindin nashi sai kasar duniya ta tsuke ta rage wannan shine Allah subhanahu wataala ke ba labari cewa alam tar anna natil arda naqusuha min radiha shin ba ku ga ita kasar duniya muna tauye ta gaggahwanta ba ko yanzu a kallon ido idan ɗan adam ya diba daga nan misalin irin nan ƙawa ɗai kace za ka fiya a gangaro in ka kwatanta da tafiyar da aka yi duniyar za ka yi kwanta to sai ka yi mamakin daɗe wanda aka yi kayan a kai karkar a gangaro ko in kace za ka magani sai ka yi nisan mamakin nisan zuwa magani to yau ko da ka yi gaba minti biyu ka kai magani in ka yi na haka minti biyu ka kai wuri kaza saboda ni saboda an tawaye ƙasar duniya wuri guda wannan kifayar an ɗora ta akan halalar duki ita kuma wannan halalar duki ƙarnai saurin tana bisa ƙahoni biyu na wani sa in Allah yana mini idamar kalbi rasar da wasu halittu sai wannan kifin sai ta buɗe fama bakinta sai wannan ƙoramin duk su koma cikin cikin wannan kiwon sai a wata bisa asarin ne lalatin sai wannan ƙasar duniya duk ta ƙare gaba ɗaya ta bushe kamar ba a taɓa ƙorama a duniya ba Allah ta baraka wa ta'ala a rakamar mahalukat sai Allah ya talita halittu gaba ɗaya ƙarinsiyata wadda aka gani haka za ma'ana haka za akan wannan tsari da muka ambata a halin min hama a ha bayan Allah ya tsaga kasashen duniya a halar min ma'aha Allah subhanahu wata'ala ya dukkanta ma'aha ruwan ƙasa milha daga ƙasar kuma hikima ta Allah ita wannan ruwa wanda Allah koyi ƙarƙashin ƙasa ko ni tsawon shekaru ba za su canza ba don ita ƙasar tana taimaka ma ruwan a cikin magance matsaloli na ruwa amma da za ka ɗebo ruwa ka gan cikin ɗaki ka aji ko cikin jarka inda wani iska bai bugun su babu wani abu da ka shiga wurin to idan aka ɗau wani lokaci in kai ka ɗaura sai ka ɗauki kuyi lamniya don haka ya ka ɗau wani lokaci sai ka ɗauki wasu halittu inda za a buɗe ruwan kuma yanzu iska na shiga sai ka ɗauki wasu halittu ciki. cikin hikima sai sai aje muna ruwa don shi Allah subhanahu wata'ala abinda dan adam ya yi yawan amfani da shi to sai a mai da shi mai arha misali dan adam bai iya rayuwa ba da iska ba to idan za a sa iska a hannun dan adam kamar yadda aka sa wutan nefa a hannun yan adam to shikenan sai a wayi gari mutanen wasu ƙasa su tashi da aiki don mi idan sun ɓata masu gari rai sai a hana musu iska hakanan duk wasu abubuwa misali fetur sai Allah ya damƙa shi hannun yan adam to yanzu misali ba mu da abin da muka bukata da shi kamar ruwa ba mu da abin da muka bukata da shi kamar iska ba mu da abin da muka bukata da shi kamar ƙasa to sai Allah ya arhantar da su saboda falla da iyawa da hikima ta Allah wannan ruwan duk abin da zaka sai ka gama da ruwa ba ka rayuwa sai da ruwa sai Allah ya kai ma ruwa har tsakar gidanka in kana buƙatar ruwa ka rasa to na ƙasar gidanka in kai ta haka sai ka cimma ruwan can ƙasa to amma saboda hikima ta Allah sai Allah ya mai da ruwa mai tsada a mai arha saboda ni kuma ya basu a hannu na shi arƙe da su ya rike iska ga hannu ne da zai damka iska ga hannun wani ɗan adam to da an shiga uku sai Allah ya ba mu wata hikima mu gane fallar da ya muna ya damka fetur a hannun halitta gashi nan kullum ana cewa farashi ya tashi farashi ya tashi don ba ga hannun Allah suke ba Allah ya damka mu bayi nan su wasu ga dama sannan Allah da ya rike iska da Allah ya damka iska ga hannun wasu kamar yadda faɗi shiken sai a waye gari a rike iska ga wani ɓangare ran nan sun tashi da aiki su mutu haka nan saboda hikima ta Allah sai Allah mai da iska kana kwance bisa gadon matarka amma iska na isko kana shedawa da kake bukata kuma iska aka mai daidai bukatarka ba yanda zai cuta maka ba ba ran da zai ma yawa ko ya ma kaɗan a'a in kaga iska ya ma yawa ko ya ma kaɗan ɗayan biyu ko dai Allah ya gama ka da rashin lahiya ko kuma ka hita ka tafi wani wuri inda ka gamu da wannan iskan amma ba na kullum kullum ba kamar iskan da kan taho wanda kan ɗauke datti a cikin ƙasashe misali yanzu muna da abubuwa har yanzu waɗanda ɗan adam na tara su a cikin garuruwa misali masaisai gidajen mu kowa akwai masai na biyu ga ramuna nan na kwatari ko ina suna kai da kawo kuma akwai illoli da cututtukan da ka cuta ma ɗan adam a cikin waɗanga ramu na kwatami da na taki da na masai da sauran mustai da sauransu waɗanga duka akwai illoli da yawa a cikinsu da turawa za su sa microscope su haska su diba masu faɗa ma ƙwayukan cutar da zo gani to da sai kai mamaki amma sai Allah ya kawo iska idan aka yi waɗannan abubuwan sai Allah ya turo wani iska mai ƙarfi ba irin wanga da ka shaɗa da shi ba sai ya kwashe wannan matsalolin sai a tura su wata duniya kuma sai a mai da su wata halitta daban mai bada mamaki ba wai a ɗauke iskan maɗai na dattin a kai wani a'a bayan an ɗauke iskan mai datti sai a gama shi da wani abu ya haɗu da wani sinadarin kuma sai Allah ta halitta wani wata halitta daban yanzu misali ruwan sama ba haka nan kawai ruwa ka tahowa ba na sama sai an taho da wani abu misali tururin ƙasa shi Allah ruwan na gare shi amma sai ya gudanar da wani abu sannan ya samar da wani abu sai Allah ya kawo ƙasa ta ɗauki tururi idan ƙasa ta ɗauki tururi shi kenan sai an san a sa sama ta yi gum in ta yi gum to da wannan tururin ya taso sai Allah ya turo wani iska wanda zai biyo ya haɗa wannan iskan da tururin da so haɗu sai Allah ya tada giragizai da an tada giragizan sai Allah ya talita ruwa daidai buƙatar bayi bisa ga lokutan da suka bukata da kuma daidai bukatar ta ɗan adam saboda falala da hikima ta Allah to wannan bukatu da Allah ya rike muna da ya danka su ga hannun bayi da an yi da tashi da aiki gaba ɗaya don haka muna gode ma Allah a cikin wannan ni'ima wadda ya muna ta rike muna iska da rike muna ruwa da rike muna ƙasa da rike muna ruwa a cikin ƙasa ba tare da ya damka mu wani bawa kwantrol ɗinsu ba wannan fallace da kyauta daga Allah subhanahu wataala
والجبال أرساها
a harin da milhama aha Allah ya bugar da ruwa daga ita wannan ƙasar ayin yan fajirul uyunu idanun marmaro suna gudana a ƙasa wa mar'aha da makiyaya ay tumlitun nabata ita ƙasa tana tsirra da tsirrai wal ushuba da tsatse wa shajar da itace ne min ma ya kulun nasu wa ma ya kulun dawabu abinda ƴan adam ka ci da abin dabbobi ka ci wani jibala kuma Allah ya kawo duwatsu arsaha ya kafa ta asbataha ya tabbatar da ita ala wajhil ardi bisa bayan kafa saboda wasu ni'imomi daban-daban daban-daban ga yan adam daga cikin su waɗannan duwatsu dai kamar yadda aka sani dutse shine kewaye da duniya gaba ɗaya ya hana ƙasar duniya ta rinka yankewa tana faɗawa cikin teku don haka sannan sai aka yi turaku wani wuri a tsaunuka na daban daidai bukatar ɗan adam waɗanda aka bukatar zauna kan duwatsu waɗanda ba su iya zama nan ƙasa rayuwarsu ba su dacewa da ƙasa sai su koma bisa tsawon nuka su zanna waɗanda kware kai musu kuma sai su koma kware su zanna waɗanda ƙasar da kai lebo ita kuma ita kai musu sai su koma wajen su zanna sai Allah ya bambanta a yanayi da waiza ta wannan kowane ɓangare. to sai ya zama Allah ya bambanta halittun jikunkunan ɗan adam a bisa ga wanga canje-canjen kuma ya bambanta yaren ɗan adam a bisa wanga canje-canjen ko wani ɓangare akwai dalilin da Allah ya sa in ka dibi mutanen misali indiyan sai gan su ga sunan kamar hillani kuma kamar hausawa ta wani ɓangare in ka dibi mutanen habasha sai gan su kamar hillani kuma kamar mutanen indiyan ta wani ɓangare wato masu alaƙa da wani abu wanda suka yi yanayi a cikin abinci ko kuma a cikin yanayi na ƙasa to sai Allah canza musu halitta da yanayi daidai yanayin ƙasarsu da tururin da ka hitowa daga cikin wannan ƙasar ko kuma iskan da ka kaɗawa a cikin wannan ƙasar ko kuma abin da ake ci a cikin wannan ƙasar ko kuma ruwan da aka sha a cikin wannan ƙasar sai Allah ya bambanta halittu don haka duk kowanne daga cikinsu ni'ima ce wadda Allah ya yi yanzu misali in mutu ya nemi mutanen China mu yanzu in muka ga mutanen can sai mun ga duk sun zan iri ɗai amma su da yake su su ne sun san bambancin kanun don haka wannan bambanci da Allah subhanahu wataala aje shi ma wata ni'ima ce mai yawan gaske wanda Allah ya koyi ba ta dole sai ka santa ba am mata'an lakum mata'an lakum wa li'an'amikum mata'an lakum ay tamti'an lakum Allah ya hoyi waɗanga tsare-tsare don jiyar da daɗi gare ku yanzu misali su duwatsu da Allah subhanahu wata'ala ya su sai Allah ya aje in za a yi kwalta sai a ce a ɗebo duwatsu a niƙe sai a yi kwalta da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya aje wani abu ya aje wani abu a cikin bakin man da aka toro ko kuma furut oil da aka hitarwa sai Allah hitar da wani abu wanda ake kira kwalta to sai a ɗebo wannan garin dutse a niƙe a garwaya kuma a yi hanyoyi daga wani wuri zuwa wani wuri shi ne ya kawo haka mata allaku don a jiyar da ku daɗi da yin haka ɗin sannan Allah subhanahu wata'ala ya aje wasu mutane a ƙasa mai lebur don mi saboda a shirka wasu itatuwa masu daidai da yanayin ƴan adam na wannan ɓangare mai buƙatar irinsu sai ya bar ƙasa ta ya tai waccan ƙasar amma kwalta ga hanya nan zuwa inda za ka in kuma ƙarhinka ya kai na ka keta hazo ma'ana ka shiga jirgin ruwa ko kuma ka shiga jirgin sama to kuma cikin saman ma akwai hanyoyi saman ma ba a bata haka ba hanyoyi Allah ya ajiye su a cikin sammai shi ma ba a san da hanyoyin da a cikin sama ba sai dai malamai masana ilimin yanayi da baya da Allah ya kawo turawa suka gano abubuwa suka yi ta bayanan wasu abubuwa waɗanda da matan Allah ya aje su a alƙur'ani don haka muna gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi da Allah ya muna mata allakun don jan da ku daɗi waɗanda adda icce kaza misali masu dabino da muna yanzu ƙasar ba mu da shi ko muna da shi bai gamsatu sai an ta kasan masu dabino a ɗauko dabino a kawo muna su kuma muna da abubuwan da ba su da su sai a ɗauka daga nan a kai musu me ya kawo haka mata allakum don jiyar da sashen ku daɗi da sashe su ba mu abin da muke da shi ba mu da shi mu ba su abin da ba su da shi don me ya kawo haka mata allakum don jiyar da ku daɗi wani al'adikum kuma Allah ya fitar da ruwa a bayan ƙasa ta tsirar da tsirrai don ɗaya jiyar da daɗi ga dabbobinku jam'un anin jami ne dabbobin ni'ima wa hiya al-ibilu shine raqumma wal baqaru da shanu wal ganami da tumaki da awaki fa idza ja'at damatu صدق الله العظيم
ويا مقيل الأسرات ويا مقيل من القبر الفتاك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا جاهد وتنا نسألك الله شريك لك أسلام بلا الدنيا ولا بأذاب النار اللهم سيد من سيدنا محمد ورحمة من سيدنا محمد وقبل من سيدنا محمد وإذا الإسلام المسلم